الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 24 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 23 ga watan tara shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am waye cewa a cikin sahihul bukari akwai hadisi hadisai waɗanda suke ba'ifai wannan wani nakadi ne wanda wasu daga cikin magabata suka yi game da wasu hadisai da suke cikin sahihul bukari da wasu waɗanda suke cikin sahihu muslim amma duk hadisin da aka yi nakadi aka yi bita da kulli na cewa bai inganta ba bayan bincike mai tsawo sai aka tabbatar da cewa al'imamul bukhari shi yake da hujja akan cewa hadisin ya inganta shi sahihul bukhari kusan hadisi dari ne aka yi na su amma kowane ɗaya da aka bi ɗaya bayan ɗaya sai aka tabbatar da maganar al'imamul bukhari ita ce magana tabbatacciya hadisai ne ingantattu haka shi ma al'imamu muslim an yi nakalin kusan hadisi ya kusa da biyu shi ne al'imamu suyudi a cikin alfiyarsa yake cewa wantakadu alaihi ma ya sira fakamtara na hawa kuma na sira wato malamai sun yi nakalin wasu ‘yan kaɗan daga cikin hadisan saboda in ka ɗauka sahihul bukari hadda hadisai waɗanda suke almukarrara kusan hadisi dubu bakwai yake ciki to haka in ka ɗauka kenan iya kuma abin da aka yi nakalin duka ba su ce ba hadisi dari amma kuma bayan bincike sai aka tabbatar da cewa su waɗanda suka yi nakalin ba su da hujjar da za su yi ta da kulla akan waɗannan hadisai don haka dai an yi ittifakin akan cewa dukkan hadisan da suke cikin sahihul bukhari da wanda suke cikin sahihul muslim wato ingantattu ne domin bayan alkur'ani babu wasu littattafai a doron ƙasa mafi inganci sama da bukari da musulun kuma sharaɗin da suka yi sun cika da sharaɗinsu akwai waɗanda sun yi sharaɗin shigar da hadisai ingantattu a cikin littattafansu amma ba su cika da sharaɗin ba irinsu ibn hibban irinsu ibn kuzaima sun yi sharaɗin cewa littafinsu littafi ne ingantacce amma sharaɗin da suka lazumta ma kansu bai cika ba domin sun shigar da hadisan da ba su inganta ba yin sali latti limami ya yi an tada ikama ana famar a tura wani sai aka hango limami na tsawa to sai aka yi jira shi ya zo to da ya zo wata sabuwar ikama za a tada ko waccan da aka ta aka yi ta farko ta yi ba maganar a sake tada wata ikama an gane ko dalilin da yake tabbatar da haka zan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an tada ikama zai wuce gaba ya yi takabiratul ihram sai ya tuna yana da janaba maza Allah sai ya ce ma jama'a makanakum kula zuncigunku ya shiga gida ya yi wanka ya gama sannan ya fito kuma ya wuce gaba ya takabiratul ihram ba tare da an maimaita wata ikama ba don haka ko da an samu wani ɗan lokaci takaitacce wannan baya nuna cewa a sake ta da ikama kamar yadda wasu malamai suke cewa in an samu bambanci tsakanin ta da ikama da takabiratul ihram dole a sake wata wannan ta farko ta baci wancan hadisi yana tabbatarwa ka ɗauka shiga gida yayi wanka aƙalla minti nawa za a samu a kaɗan a samu minti biyar ko sama da haka misali na'am kamar misali ka tafi kasuwar kauye sayan naira wai ka ba mutum kuɗi cewa ya sayo ma naira wannan yana halatta ka wakilta shi ne ka ba shi sefa ya je kenan ya canzo ma naira ya ba da sefar a ba shi naira ya kawo maka wannan ba laifi ba ne ba an gane ko kenan wakilta shi ne ka yi amma ba ka ba mutum miliyan guda cewa in ya tafi ya kawo maka naira ta miliyan guda misali a matsayin cewa canji ne kuka yi tsakaninka da shi wannan bai halatta sai ka bar shi ya tafi in ya samu naira ya zo ku yi cinikin da a yi hannu da hannu amma wannan wakilci ne ka ba shi amshi in ka tafi kasuwannin ƙauye ka canzo mun wannan miliyan ƙin dawa guda ka canzo mun naira kenan shi in ya tafi canji za su kenan da wanda zai ba shi ana ba shi naira kai tsaye ya ba da saifa in ya tattara ya kawo maka iya ta abin da ya samu ya kawo maka sauran kudin da ya kawo maka wannan wakilci ne ka bashi ne cewa ya je ya yi mace shi amma in shi ne yake samu nerar to wannan bai halatta ka bashi miliyan guda ya kawo maka nera ta miliyan guda a matsayin cewa da kai da shi ne kuka yi canji sai ka rike miliyan ɗinka guda in ya tafi ya samu nerar in ya zo sannan ka canza na'am wai a kasuwanci akwai lokacin da riba take yawa cewa ta haramta cewa riba ta lullunka kamar yadda suke cewa wai in riba ta linka wai ya zama riba babu wani dalili da ya kayyade wato iyakacin riba da za a ce in talin kaso ɗaya ko talin kaso biyu ko talin kaso uku baya halatta in su dubu riba za ta limka wannan halatta ne kana iya sayan abin jika guda ka sayar da shi miliyan ɗaya wannan jika ɗari tara da gumiya tara da tara da ka samu wannan halatta riba ce allah ya koro maka riba ba ta da iyaka dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin urwa albaraki Allah ya kara masa yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi da dinari ɗaya ya sayo masa rago da ya tafi da dinarin ɗaya sai ya sayo raguna biyu kafin ya iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya aka taya ɗayan dinari ya sayar da shi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rago ɗaya da dinarin shi guda kaga dinari ɗaya ne aka so raguna biyu kuma aka sai da ɗayan dinari kenan dinarin ya dawo kuma an dawo gida da dinari da rago maza Allah ya masa addu'a ya zartar da wannan ciniki maza Allah ya masa addu'a ya ce Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka kamar yadda aka tabbatar tun daga ran nan shi urwa albariki ko ƙasa ya ɗauka da suna ya sai da ya ci riba a sababin addu'ar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa hadisin yana cikin sahihul bukhari kuma hadisin dalili ne wanda yake tabbatar da in ka sayar da kayan da ba naka ba to wannan ciniki tsayar da shi za a yi sai in mai kayan ya zartar misali kai ne ka ari baburkin wani sai wani ya tsaida ka sai ce yana son wannan baburkin kuka yi ciniki ko kashi to sai ka je ka faɗa ma shi mai baburgin in ya zartar da wato wannan cinikin to shi kenan ciniki ya tabbata in ya ce a shi bai sai da ba kuma shi kenan dole a bashi kayan shi don haka a nan da ya sayar da ragon da ya je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato manzan Allah ya yarda da wannan ciniki ya zartar da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen hadisin hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wasu nau'ika na cinikayya shine bai'ul muhaqala da kuma almuhadara da almulamasa da almunabaza da almuzabana dukkansu waɗannan nau'ikan ciniki ne wanda a shar'ance ba su halatta ba wanda bayani ya gabata idan aka ce bai'ul muhaqala wato shine sayar da ƙwaya a cikin zangarniyarta an gane ko? kamar misali mutum ya ce gadaman hatsi tiya nawa za ka bani kaɗan wannan dami wannan haramun ne mice ce illa saboda jinsin abinci ne ɗaya shi kwaɗin jinsi ya kaɗaita to attafadul haramun ne fifiko dole ya zamanto tamka da tamka don haka ba za ka ba da hatsi wanda ake kiran shi zango tiya biyu a baka ɗan da margu tiya ɗaya ko kuma ba za ka ba da hatsi shura tiya biyu a baka hatsi wanda yake mai ido mai kwaya a baka tiya ɗaya kamar yadda shinkafa duk inda take jinsin ta ɗaya ne ba za ka ba da wata tatacciyar shinkafa ka ba da kilo ɗaya a baka wannan kilo biyu bai ya halatta in aka ce kenan bai'ul muhaqala shine sayar da abinci a cikin zangarniyarsa kenan cinikin kwaya wato a cikin zangarniya kamar misali sambu ne wannan an bige an take sai a yi ciniki tiya nawa za ka bayan baka wannan sambu ko kuma wannan daman wato tiya nawa za ka ban in baka shi amma inda kudi ne za ka saya ko da wani abinci can daban wanda jinsin ya saba wannan kuma ba laifi ba ne an gane ku shine bai ulmu haƙala kenan sayar da abinci wato a cikin kaikansa ko kuma ka ce a cikin zangarniya shine suke cewa bai ulhabbi fi sumbulihi sayar da kwaya a cikin zangarniyarta sannan na biyu shine bai ulmukhadara almukhadara wato shine sayar da 'ya'yan itace ko kwaya ta abinci kafin ninarta ta bayyana kamar misali ka sayar da hatsin gonarka lokacin da ya fitar da kai ya fara dussa ko kuma ya mayi tsaki an gane ko bai rigai ba ya zama tunu wanda kawai iya abin da ya rage bushewa to wannan bai ya halatta mutum ya sayar sai ka bari lokacin da ya arya goge ya yi tumu yanina wanda an tabbata ko ruwa ya tsaya kawai abin da ya rage bushewa to a wannan lokaci kana iya sayar da hatsin gonarka ku yi ciniki mutum ya zo ya yanki amma kafin ya bayyana bai ya halatta a saida kamar misali da bino lokacin da ya yi ‘ya'ya kafin ya goge ya zama maga ya zama da bino iya abin da ya rage bushewa to baya halatta kenan a nan abin da muke so mu gane in aka ce bai'ul muhadara shine sayar da wato 'ya'yan itace ko ƙwayar abinci kafin na ta bayyana haramun ne illa a nan saboda kasancewar akwai wani rudi ka saida masa hatsin gonarka lokacin da ya fara hudda kai ya fara dissa idan ruwa ya tsaya menene zai iya biyowa baya tana iya yiwuwa in ruwa ya dore ya kai in ruwa ya tsaya kuma ba zai kai ba kaga akwai rudi don haka wannan baya halatta shine bai ulmukadara sannan na uku shine bai ulmula masa wato ciniki wanda yake na shafar juna ko kuma mu ce na shafar feniya kamar yadda al'imamu zuhuri Allah ya ji kansa ya fassara mana bai ulmula masa kamar yadda hadisin yake cikin sahihul bukhari shine cewa kamar yadda wato shine mutum da zai shafa tufa a cikin dare ko a cikin yini cewa da zarar na shafa shi kenan ciniki ya tabbata ko kuma kamar yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda ya fassara mana yake cewa shine mutum da zai faɗa ga wani ya ce masa zan sayar maka wannan tufatawa a madadin tufar ka kai maka ban amma da sharaɗin kar wanda wato ya buɗa ya ga abin da yake ciki kenan ya kudin dine ya meka maka kai maka kudin dine tufarka ka meka masa ba tare da kowa ya buɗa ba to wannan shine ake kira da bai'ul masa an gane ko kowa ya shafa kenan amma ba tare da ya duba ya nura da yaya wannan tufa take ciki to wannan ciniki shi ma haramun ne illa domin akwai rudi a nan takan iya yiwa kyakkyawa ce takan iya yiwa tana da wata illa sai in ka buɗa ka gani shi kwa duk cinikin da ya kasance akwai rudi a cikinsa to shari'a ta haramtar da shi na hudu shine bai ulmuna baza wato ciniki wanda yake na jefar juna ma'ana jehomin abin da ke hannunka in jefa maka abin da ke hannuna shine cinikin idan ka jeho na jefa maka shi kenan ciniki ya tabbata ba tare da kowa ya san menene yake hannun wani ko kuma gwalgwadon abin da yake hannunka ban san ba gwalgwadon abin da yake hannunka ba ka san gwalgwadon abin da yake hannuna to haka suke yin irin waɗannan cinikayya wato a jahiliya ko kuma kasancewar a nan wato sai ya baka wata tsakuwa sai ya ce jefa wanda ka sama daga ciki to na sayar maka da shi kaza ko kuma kasancewar wato sukan kudindine kamar misali tufafi kai ka kudindine ka jefo shi ma ya kudindine ya jefo da zaran an jefa kowa ya jefa ma kowa to ciniki ya tabbata to shi ma wannan ciniki haramun ne domin akwai rudi a cikinsa shine ake kiran shi kenan bai'ul munabaza sannan wato nau'i na biyar shine wato bai'ul muzabana wato almuzabana idan aka ce almuzabana kar mu manta wato bayani ya gabata shine sayar da ɗanyen dabino da wanda yake bushashe an gane ko kamar misali kai ne kake da gona ta dabino dabinanka gashi nan ya na ya goge sai wani ya zo ya ce nawa za ka sayar wannan dabino naka zan baka bahu goma ka bar mu ka bani wannan dabino naka ni in yanki to wannan haramu ne yasa saboda anan babu tabbacin cewa za su yi daidai wa daida duk yadda za a yi in ma shi wanda aka baka bahu goma ya ɗara wancan ko kuma wancan kin ya ɗara wannan an gane ku kenan sayar da ɗanyen abu da wanda yake bushashe kenan na jinsinsa amma inda a ce wannan gonar taka ta dabino ciniki ne za mu yi in baka kuɗi in yanki ko kuma dabino ne zan baka shinkafa ko zan baka hatsi ka bani wannan dabino in yanke mai ciniki wannan duka babu matsala amma in sayi wannan dabinan gashi akan itace in saye shi da wani dabino nawa wanda yake bushashe ta wannan haramun ne illar anan kenan adamu tamasu domin babu tabbacin cewa za su yi daidai duk yadda za a yi sai an samu attafadul an gane ku fifikon juna shi kuma in ya kasance jinsi ɗaya ne to fiyayyar juna ba ta halatta dole ya zamanto tamka da tamka kenan shine ake kira almuzabana a hausa ana kiran shi kenan ciniki na cici juna kenan sayar da kenan danyen abu danyen 'ya'yan itace da wanda yake bushashe an gane ku da wanda yake bushashe wanda yake jinsin shi kenan shine ake kira almuzabana wanda bayani ya gabata asalin kalmar an ciro ta ne daga azabin azabin shine wato addafu shadid ko ka ce addafu bi kuwa ingiza abu wato da karfin tsiya ko tunkuda wadda take mai tsanani me yasa shari'a ta ambace shi da wannan suna saboda kowanne daga ciki da mai saye da mai sayarwa yana famar tunkuɗe ɗan uwan shi gabarin hakkinsa kowa so yake ya hau kan wani ko kuma kasancewar a ƙarshe wannan cinikin zai kai su zuwa tunkudar juna shi yasa ake kiran shi wato almuzabana za mu tashi hadisi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هادر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم وأنا أبي أيوب وأنا أبي أيوب وأنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أن أبيع غلامين أخوين فبئتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجئهما ولا تبئهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce daga Dawus shine Kaisan al-Yamani Allah ya ji kansa daga malaminsa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqqur rukbana manzon Allah ya ce kada ku tari wato ayari la talaqqur rukbana manzon Allah ya ce kada ku tari wato ayari la anan nahiya ce ma'ana hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tiryan mahaya idan aka ce ar-rukuban jam'i ne na rakib ma'ana mahaya shine kenan a Hausa ake cewa ayari wanda asalin ayari wato kalima ce arabiya aka hausantar da ita shine ake kira ir idan aka ce al'ir ma'ana kenan mahaya waɗanda suke labto abinci su kawo gari domin sayarwa a raƙumansu shine ake cewa ayiri in aka ce ayiri al'ir ne ake ne to shine ya ce la talabbur rukuban manzan Allah ya ce kada wato kuturyi wato ayiri idan aka ce arrukuban kenan su ne jama'ar da suke lautu abinci akan dabobinsu domin su kawo gari su sayar ma da jama'a sawa'an wato mahaya ne akan dabobi ne suka lautu wannan abinci ko kuma 'yan kafa ne shin jama'a ce ko kuma mutum ɗaya ne nan hadisin ya fita ne kharaja makharajal galib ma'ana cewa la talaqqur rukuban wanda galibi masu kawo abinci gari zaka ga jama'a ne ba daidai ku bane jama'a ne sukan hadu su lauto abinci su kawo gari su saida amma koda a ce mutum ɗaya ne ya lauto abincin ya kawo to hadisin ya hada da shi baya halatta a tare shi ko kuma sawa'an dan kafa ne shi ma baya halatta da haka a nan da ya ce latalakun rukuban kenan kharaja makarajar galib kenan ko da 'yan kafa ne ko da mutum ɗaya ne to baya halatta a nan da ya ce latalakun rukuban a wane lokaci ne wato menene farkon kenan hani game da tarye shine malamai suka ce daga kasuwar da ake sayar da wannan haja an gane ko? misali wannan kasuwa ce ta sayar da abinci to bayya halatta kafin su waɗannan ayiri su zo su shiga kasuwa mutum ya tare su ya sayi wannan abinci haramun dole ka yi haƙuri har su shiga kasuwa kenan tun daga farkon kasuwa farkon kasuwa kenan shine farkon hannun kenan koda sun iso cikin gari bayya halatta ku tsare ku saya sai ku kyale su har su je can kasuwa su sauki kamar yadda hadisi ne ingantacce wato daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda wanda yake cewa mun kasance muna tare ayari muna sayan abincin da suka zo da shi mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu ya ce ku bari har a isa kasuwa sai an isa kasuwa don haka a nan kenan koda a cikin gari ne bai ya halatta sai a bari har a isa kasuwa tare da cewa su malaman shafi'iya sun tafi akan cewa hanin wato yana farawa ne daga wajen gari kenan in dai sun riga sun shigo cikin gari ko da ba su isa kasuwa ba to wannan yana halatta mutum ya saya su a nan me suka kalla iya abin da suka kalla don kada wato a bugi hancinsu kenan tare da cewa ba su san ba menene farashi amma in sun riga sun shigo gari to ai za su iya sanin farashin kayayen da suke to amma illa kasancewar zahirin hadisin abin da yake tabbatarwa ko da sun shigo cikin gari to baya halatta mutum ya tare ya saya sai ya bari har aje kasuwa amma kamar misali waɗannan mutane ne a cikin gari iya abin da suke saya nasu ne na ci suke saya in mutum ya riga ya zo wannan ba laifi kana iya wannan amma kasancewar duk waɗanda suke ɗan kasuwa to bai ya halatta su tare kaya kafin ya isa kasuwa su saye shi wannan haramun ne to ina ga waɗanda suke fita bayan gari ma a irin wannan lokaci na kaka za su shimfiɗa wato dukkan wasu abubuwa a gefen gari duk abincin da za a kawo a nan suke tarewa su saya su tare wannan haramun ne taryan kenan mahaya kenan wannan kuma ya shafi dukkan wasu abubuwa wanda jama'a suke da bukatar shi fita aje a tare wannan baya halatta tunda a nan abun bai keɓanta ba da abinci cayi la talakkur rukubana kar ku tarihi mahaya ma'ana ayari waɗanda kenan suke dauto kaya su kawo gari maza Allah ya ce kar ku tarihi su a bar su har su zo kasuwar da ake sayar da wannan haja in sun shiga kasuwar kenan sun san yadda farashi yake a wannan lokaci sai su sayar da kayansu don haka malaman malikiya da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim allah ya ji kansu gaba ɗayansu wannan sun tafi akan cewa ko ma yaya ne ne dole sai an isa kasuwa ko cikin gari ne bai ya halatta mutum ya tare saboda cayi la talakku rukubana kar ku tare wato mahaya hannun ku abin da yake fa'idantarwa wato shine haramci to anan in har mutum ya tare ya saya menene hukuncin wannan ciniki wannan ciniki ciniki ne ingantacce ya inganta amma sai dai shi mai kayan yana da zaɓi kamar yadda a hadisi na gaba za mu gani idan ya je kasuwa ya ga farashi ya saba ka tare shi ka sayi tiya dala ɗari ɗari da ya tafi kasuwa sai ya je ai duk tiya dala ɗari da ashirin ake sayar da ita to a nan shari'a ta ba shi damar ya zo ya tada wannan ciniki ya maida maka kuɗinka ya karɓi abincin shi kai can kasuwa ya sayar kamar yadda za mu iske sai ya ce wala ya bi ihadirun libadi maza Allah ya ce kada wato dan birni wato ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi ko kuma saya masa kayan da yake nihin saya ƙulutu ibn abbas Dawus yake cewa sai na faɗa ga malami na Abdullahi dan Abbas na tambaye shi na ce ma qauluhu wa la yabi hadirul libad mi manzan Allah yake nihi da faɗarsa da ya ce kada dan binni wato ya jibinci sayar ma ba ƙauye kayan da ya kawo ko kuma sayar masa kayan da yake nihin saya qala sai ya ce ai la yakunu lahu simsaran kar ya zame masa dillali haka manzan Allah yake nihi idan aka ce simsar shine ake kira dallal dallal wanda a hausa ake cewa dillali an gane ko asali a larabci dallal sunan shi kenan shine ake kira da simsar in aka ce samsara kenan dillalanci samasir wato dillalai kenan to lafazin simsar shine wanda za a ba shi kaya ya sayar in ya sayar da wannan kaya a ba shi lada ko kuma a ba shi kuɗi ya sayi kayan in ya saya kuma ga ladan da za a ba shi to a nan zahirin hadisi ko da ba da lada ba to wannan bai ya halatta idan ba kauye ya zo da kayan shi dan birni ya karɓe ya ce ajiye ya haƙuri ni zan sayar maka su da farashi wanda yake yafi wannan farashi wanda yake maɗaukaki kamar yanda malamai suka yi bayanin cewa ma'anar cewa wala ya bi ihadirul liba kada dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa shine kasancewar shi ba kauye yakan zo da kaya shi iya abin da yake cikin tunaninsa ya yi ƙoƙari ya sayar da wannan kaya ya koma garinsu saboda shi in ya zo maraya yanayin maraya baya gamsar da shi tamkar an saka shi a kwalba saboda inda yake rayuwa da nankin ba ɗaya ba ne na a tsare shi a ce yi wasu kwanuka to wannan an takura masa don haka zai sayar da kayan shi da farashi wanda yake mai sauki domin ya koma garinsu domin a nan in shi ɗan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi menene zai biyo baya kuntata ma jama'a shi ba kauye yana iya karyar da kayan shi misali ko dala tamanin tamanin ko dala ɗari ɗari ya sayar muku ya koma ya harkar shi to amma in ɗan birni ya amsa sai ya ce a sai ya kai ɗari da hamsin sai ya ɗora sai ya kai ɗari da hamsin zai sayar masa to a nan in ya karɓa ya sayar masa menene zai biyo baya akwai kuntata ma jama'a akwai kuntata ma jama'a ita kuma shari'a a kullum tana kallon maslaha wadda take amma tana gabatar da maslaha amma ala maslaha khasa tunda anan idan aka ka kalli cewa shi dan birni in ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa to a nan an kuntata ma jama'a wanda inda za a bar shi ba kauye ya sayar da kayan shi to dukkan jama'a gari za su amfana da wannan kaya za a samu kaya da farashi wanda yake mai sauki haka lokacin da shi ba kauye zai sayi kaya bayya halatta shi dan birni ya jibinci saya masa wannan kaya ya ce a kawo in je in so maka kar a bugi hancinka to wannan haramun ne me yasa anan saboda a bar shi da ƙauyancin shi mutane su amfana da shi su amfana da shi tunda maslaha ce ta jama'a shi ko anan shari'a da ta ce kar ku taryi wato su waɗanda suke wato mahaya anan shari'a ta kalli cewa ita wannan maslaha ta mutane ne ɗaiɗaiku akan wasu ɗaiɗaiku yanzu lokacin da shi ba ƙauye ya lauto kaya ya kawo zai sayar wanda ya tare ya saye kayan shin wannan amfanin jama'a ne ko amfanin shi ne shi kadai amfanin shi ne shi kadai shi wanda ya tare kaya ya saya in ya zo ya saye kayan in ya zo sai yanda ya yanka to kaga shi kuma a nan sai aka kiyaye maslahar shi ba ƙauyen da ya kawo kaya kar a bugi hancin shi a bar shi ya zo kasuwa ya ji yanda farashi yake in ya ji yadda farashi yake sai ya sayar da kayan shi saboda ba maslaha ba ce ta jama'a maslaha ce ta ɗaiɗaikun jama'a ga wasu waɗanda suke ɗaiɗaiku amma kasancewar a nan hani da aka ce kada shi ɗan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan da ya kawo saboda a nan an kalli maslaha ta jama'a in aka bar ba kauye ya sayar da kayan shi da kanshi kenan jama'a za su samu rangwame za su samu sauki kenan kowa zai samu wannan sauki to shine anan yace wala ya bi hadirul libadin kada wato dan birni ya jibunci wato sayar ma ba kauye kayan shi to haka sayan shi ma baya halatta idan yana bukatar saya baya halatta don haka al-imam bukhari Allah ya ji kansa a cikin ingantaccen littafin sa yayi babe na musamman shine yace babu la yashtari hadirul libadin bisamsara ya ce kada ɗan birni ya sayan ma ba ƙauye kayan da yake nihin saya kenan ta hanyar dillalanci ya karbi kuɗin shi ya ce kar a bugi hancinka bari in je in saya maka to don haka kuma daman nan da ya ce wala ya bi shi kalima ta albai tana da huska biyu tana ɗaukan sayarwa tana ɗaukan saya don haka wannan nasi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan birni ba zai zame ma ba ƙauye wato dillali game da sayar masa da kayan da shi ba kauyen ya zo da su haka kayan da shi ba kauyen yake nihin saya to bai ya halatta sai dai anan kawai kai masa nasiha ka ce masa a ba hankali a ba a sannu ka dan nuna masa cewa dai a ba a sannu ka nuna masa yanayin yanda kasuwanci in an ce maka jika goma to ka taya jika uku ko jika hudu gane ko kenan ba a ce maka jika goma ka taya jika biyar wanda in ka taya jika uku ma za a iya sayar maka shi akwai waɗanda suke masu nau'in kasuwancin nan abin da bai wuce ba jika biyu sai a ce kawo jika goma a farko in ka taya jika biyar tuntuna an ci jika biyu a kanka sai a ce ƙara in a ga za ka tafi sai a ce an sallama maka to in an ce ma jika goma sai ka taya jika guda ko ka taya ɗari uku har a kai iya abin da yake kudin shi in ya kasance kenan irin wannan ne ta babaye wanda yake na nasiha kana iya kwatanta mishi dai a dan ba a sannu amma na ka wakilce shi to wannan kuma bai ya halatta sawa'an biyan ka zai yi ko ba biyan ka ba zai yi wannan bai ya halatta kenan a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi ya nuna mana nau'in ciniki biyu waɗanda ba sa halatta kenan nau'i na farko ciniki wanda yake na tare na fita a tare kayan da mahaya suka kawo jama'a suka kawo domin su sayar a gari to bayya halatta in an yi wannan ciniki malamai suka ce ciniki ne batacci saboda hani ne ka'ida ku hani wato yana hukunta shine bacin abu kenan wannan ciniki ne batacci tare da cewa su malaman shafi'iyya sun tafi akan cewa cinikin ciniki ne ingantacce sai dai shi dan ƙauyen da ya kawo kayan in ya je kasuwa ya ga sabanin farashi to yana iya dawowa ya tada wannan ciniki saboda suka ce a nan abun bai shahi ba ainihin kulla cinikin kenan a nan kawai saboda wata illa don kada a kuntata ma jama'a don haka shari'a wato ta yi hani game da tare sannan nau'i na biyu shi ma wanda ciniki ne kenan haramtacce shi ne kenan ɗan ƙauye wato ɗan birni ya zame ma ba ƙauye wato dillali ta ɓangaren sayar masa da kayan shi ko kuma saya wannan shi ma haramun ne irin wannan ciniki haramun ne amma in har shi ya jibinta ya sayar to ciniki ya yi ya tabbata amma shi yana da laifi shi dan birnin kenan a nan ko da shi ba ƙauyen ya nemi cewa ka sayar masa to ya halatta ka zame masa dillali a farko kai ya halatta ka nema sannan kuma a hali na biyu shi ba zai neme ka ba akan cewa ka zame masa dillalin a abai ya halatta sai ka nuna masa shari'a ba ta yarda da haka ba je ka dai ka sayar da kayan ka je ka ka ji yanda farashi yake in ya so ka sayar da kayan ka tare da cewa wasu malamai sun dan kayyade da wasu wato ka'idodi illa kasancewar babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na cewa in shine wato ba kauyen ya nemi cewa ka zame masa dillali to babu laifi kenan kai dan birni a farko kai ne ba za ka nemi haka ba to babu dalilin da ya bambanta kenan ko shi ya nema ko kai ka nema wannan gaba ɗaya duka baya halatta wannan yana ƙara tabbatar mana yadda musulunci yake kwaɗayin wato yake famar kiyaye dukiyar jama'a da kiyaye haƙƙinsu kaga anan dan kar a bugi hancin shi ba kauye shari'a ta ce ba za ka tare shi ba ka sai kayan shi saboda anan kenan maslaha ce ta ɗaiɗaiku akan ɗaiɗaiku a bari har ya je kasuwa ya ji farashi yadda yake in ya so ya sayar da kayan shi a nan kuma kai ba za ka zame masa ba wato dillali a wajen sayan kayan shi ko wannan kenan a nan kuma don kada wato a kuntata ma jama'a kenan a bar shi ya je ya saya kenan jama'a su amfana da shi su samu riba kamar yadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa ku rabu da mutane a cikin gafalarsu domin Allah shi yake azurta shashensu da shashi Allah shi yake azurta shashensu da shashi kenan don haka a bar mutum ya je ya saya kenan in ya saya wannan riba ce Allah yake koro maka sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqul jalaba manzon Allah ya ce kada ku tariyi wato masu janyo abinci su kawo gari domin su sayar aljalab kenan daidai yake da arrukuban ma'ana waɗanda kenan suke zuwa su sayo abinci su kawo gari domin su sayar kenan ko da waɗanda suke zuwa su saro su kawo ko da ba su manoma ba manoman bane suka kawo daga kansu da kansu to baya halatta mutane su fita su tare su kenan sai a bari su iso kasuwa kasuwar da ake sayar da wannan haja in kasuwar dabobi ce a bari su shigo kasuwar dabobi in abinci ne a bari su shigo kasuwar abinci in ma menene a bari a shigo kasuwar shi kenan don karka takaita abin akan abinci ko ma mai ne kenan a bari har ya iso kasuwar shi shi ne ya ce la talaqqul jalaba manzo Allah ya ce kada ku taryi wato mahaya waɗanda suke labuto abinci suke kawowa gari domin su sayar sai ya ce faman tulukiya manzo Allah ya ce duk wanda aka tarye shi fashturiya minhu aka saye masa kaya fa'iza a ta sayi suka in shi mai kayan ya iso kasuwa za Allah ya ce fahuwa bil khiyar yana da zafi in ya iso kasuwa ya ji farashi ya canza an tare shi an saye masa kayansa dala dari dari a kasuwa sai ya ji ai farashin kayan nan dari da hamsin ake sayar da su ko dari da ashirin to yana da zaɓi in ma ya zartar da wannan ciniki a kori gaba ko kuma ya koma ya karɓo kayan shi ya ba shi kuɗin shi in ya so ya kawo ya sayar da haka wannan shine dalilin da su malaman shafi'iya suka ce cinikin wato ciniki ne ingantacce illa kasancewar shi wanda aka sai kayan shi kenan yana da zabi shine yace la talaqqul janaba kada ku tari wato mahaya kenan su ne ayari waɗanda suke kawo kaya gari domin su sayar faman tulukiya duk wanda aka tariye shi aka sai fashturiya minhu aka saye masa kayansa manzo Allah yace fa iza ata sayyiduhu suqa sayyiduhu ana ai sahibuhu ma'ana mai kayan in ya iso kasuwa maza Allah ya ce fa huwa bil khiyar wato yana da zabi akan zartar da wannan ciniki ko kuma ya tada shi kenan ya koma ya karbo kayan shi in ya so ya zo ya sayar da kayan shi a kasuwa irin yadda kowa yake sayarwa sannan hadisi na gaba riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هاجر اللباد wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanin wato dan birni ya sayar ma ba kauye kayan da ya kawo ya sayar masa da kayansa ko kuma ya wakilce shi wajen saya masa kaya kenan wannan duka haramun ne shine dai kamar yadda bayani ya gabata shine ai la yakunu lahu sinsaran kar ya zame masa dillali shine a nan ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a hadirun libadi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin dan birni wato ya jibinci kenan sayar ma ba kauye kayan shi ko kuma ya jibinci saya masa kayan da yake nihin saya kenan huska biyu saye ko sayarwa sannan sai ya ce wala ta najashu manzon Allah ya ce kada kuma junanku in gizame kan turuwa shine annajash wanda kar mu manta hadisi ya gabata na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anin najash idan aka ce annajash shine taya kaya ba da nihin saya ba domin a rudi mai nihin saya mutum ya zo ya taya kaya alhali baya nihin sayan kayan sai dan ya rudu wanda yake nihin saya domin ya kara wanda bayani ya gabata irin wannan ciniki na kasancewa a kasuwar dabobi da zaran ka zo ka tsaya akan dabba kana nihin saya sai ka ji wani ya ce na saya jika hamsin alhali dabbar ku ba ta wuce talatin ko talatin da biyar zuwa arba'in sai ce ya saya jika hamsin shi kuma ba nihin saya ba sai ya kara na saya hamsin da biyar in aka ce ba a sallama ba sai ya gaba dan kai da kake nihinsa ya ka kara to wannan haramun ne daman ta yin da ya shi ba nihinsa ya bai ko da an sallama masa shi ba sa ya bai kawai ya yi haka ne domin ya ruɗe ka kai mai saya domin ka kara ka saya to wani lokaci akan yi shi ne da haɗin baki shi mai kayan sai ya haɗe baki da wani ya zo in ya ga mai saya ya zo kawai sai ya zo ya taya kayan wani lokaci ko babu haɗin bakin shi kawai shi ne zai zo ya yi wannan tayi wai domin kayan shi su yi daraja in an saya sannan kuma ya zo cewa ya ɗau wani abu ya bashi to ko da haɗin baki ko babu haɗin baki wannan haramun ne baya halatta shine ake kira annajash don haka shi ma wannan haramtaccen ciniki ne duk wanda yi wannan ciniki riba ce ya ci haramun ne da haka mutane sun takaita kawai ita riba akan cewa ka ba da bashi a dora maka sama da wannan shi kuma ko ina tana shiga dukkan nau'ikan waɗannan ciniki akwai riba a cikinsu da haka shari'a ta tsara komai ba don komai ba don ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa shi ne ce wala ta lashe shukar kuma junanku ingiza mai kan turuwa kenan shi ne taya kaya ba da nihin saya ba domin a roƙi mai saya mai nihin saya domin ya ƙara sai ya ce wala ya bi urrajulu ala bai'i akihi maza Allah ya ce mutum baya ciniki wato akan cinikin ɗan uwansa kenan la'anan nafiya ce an gane ko annafiyu kuma ablagu minan nahi kamar yadda malamai suke faɗa korewa ya fi kai matuƙa akan hani domin in aka ce ba a kaza to a ƙarƙashin ba a kaza akwai hani da ziyada tare da cewa a riwayar kuma yakan zo wala ya bi wala ya bi rajulu wala ya bi rajulu kenan sai ka shahi ya ulkin kenan an yi kasra kenan litakhallus min iltiqa'i sakinai kenan wala ya bi rajulu ala bai'i akihi ko kuma wala ya bi rajulu kenan ala nafi mutum ai baya ciniki ala bai'i akihi akan cinikin dan uwansa ko kuma wala ya bi in rajulu ala bayyi akihi kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa surar ciniki akan cinikin dan uwa yana kasancewa cinikin da ya kasance akan zabi akwai khiyarul majlis khiyarul majlis shine kasancewar anan idan nazo shagonka ina buƙatar wani abu zan saya idan muka kashe ciniki to wannan ciniki baya tabbata ko da na meka maka kuɗi na karɓi kaya sai idan mun rarraba in na fita daga shagonka to ciniki ya tabbata mun rabu ba maganar in dawo in ce na fasa ko ka bi ni ka karɓo kayan ka ce ka fasa to lokacin da na zo shagonka muna ciniki ko har ma na riga na saya kafin mu rarraba sai wani ya zo ya ce kai zo mu tafi shagona zan sayar maka da farashi ƙasa da yadda ya sayar maka ko kuma ina da wanda ya fi wannan kyau kaga a nan shi yana da yancin da zai ce to karɓi kayan ka ba ni kuɗi na tunda ciniki bai tabbata ba ba a rigai ba aka rarraba ko kuma kasancewar wannan ciniki wanda aka yi shi akan zaɓi misali na sayar maka da wannan babur ɗin sai na ce sheka daga nan zuwa kwana uku ka je ka hau ka jarraba ka gani in yayi nan da kwana uku ciniki ya tabbata in kuma bai maka ba kenan kafin kwana uku ka dawo mun da shi na baka ka tafi a cikin wannan mudda zamani wanda yake na zabi na ganka da babur sai in ce kai mai damushi zo zan sayar ma da nawa zan sayar maka da shi da rage ko kuma ina da wanda ya fi shi kyau in ta da wancan ciniki in sai da maka to wannan haramun shine ake kira kenan ciniki wato a kan cinikin ɗan uwansa kenan haka a wajen saya kenan lokacin da wato mutum ya faɗa ga kamar misali shi wannan ya riga ya sayar da kaya kenan abin yana kasancewa ta fuskar saya ko sayarwa yanzu misali kai ne ka zo ka sayi kaya a wajena na sayar maka da wannan kaya kenan ba mu rarraba ba a lokacin nan shi mai kayan yana da yancin da zai iya tada wannan ciniki ya karbe kayan shi kamar yadda shi wanda ya saya shi ma yana da yancin da zai tada ciniki sai in zo in ce maka kai mai kayan kai da Allah fasa tada wannan ciniki ni na saye su sama da yadda ka saida masa shi wanda ya zo saya an sai da mushi shika-shika sai in zo in ga mai kaya in ce ta da wannan ciniki ni na saya jika da ashirin-ashirin kaga anan ni na tada cinikin ta bangaren mai sayarwa ko kuma shi wannan ya saya jika-jika sai wani ya zo ya ce kai fasa wannan cinikin zo mu ta yi shago na jika ba ashirin-ashirin zan sayar maka kenan kaga ta kowane bangaren yana iya kasancewa yana iya kasancewa ta bangaren mai saya yana kasancewa ta bangaren mai sayarwa kenan shi kai ka sai da kayan ka jikka jikka kahin a rarraba sai in ce kai da da wannan ni na saye su jikka da ashirin ashirin ko kuma shi ya saya jikka jikka sai in ce kai fasa wannan cinikin zo mu tahi in sai da maka jikka ba ashirin ashirin dala ashirin ashirin zan rage maka to duka wannan kenan haramun ne kenan sawa'an a zaɓi wanda yake na mazauni ko kuma ciniki wanda yake na zaɓi na cewa je ka daga zuwa lokaci kaza in har ya maka kenan ciniki ya tabbata to duka wannan baya halatta shine yace wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi mecece illa wadda ta haramta wannan ciniki me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani illa anan saboda abu ne wanda yake sabbaba gaba da kiyayya tsakankanin mu'mini duk abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakankanin mu'mini haramun ne ka kaddara cewa fa kiliyan ne ya zo sayan kayanka kun yi ciniki ka sayar masa jikka jikka sai wani ya zo ya ce ka zo mu ta yin zan rage yin saida maka ka ja shi ka kai shi shagon ka ka saida menene zai biyo baya tsakanin ka da shi kiyayya da gaba to don haka duk abin da zai janyo gaba da kiyayya tsakankanin mu'mini haramun ne in shine illar ta sa kenan shari'a ta haramta wannan ciniki sannan sai ya ce wala ya kubur rajul ala khibati akihi maza Allah ya ce mutum wato baya neman aure akan neman auren dan uwansa in dai dan uwanka musulmi ya shiga neman aure an bashi yarda da amincewa cewa za a bashi ko har ma a irin wannan lokaci ya kai ajiyar sadaki ya gabatar da sadaki ko kuma abin da ake kiran shi wato baiko na cewa an yarda an bashi ko kuma an bashi haɗin kai an bashi izini an ba da haɗin kan za a bashi to bayya halatta a matsayinka na musulmi ka zo ka shiga sai in shi ya baka izini ya ce kai ma zo in shi ya baka izini ko kuma wato ya riga ya bari ya sha da baya amma in bai ba da izini ba ko kuma bai bari bai ja da baya kuma tare da cewa an nuna yarda da amincewa cewa ya zo za a bashi to bai ya halatta a matsayinka na musulmi ka shiga lafazin akihi a nan ana nihi ukuwa diniya ko kuma mu ce ukuwa islamiyya yan uwantaka ta musulunci kenan don haka a nan kenan in kafiri ne ya riga ya fita misali akwai lokacin da mutum zai yi takara da kafiri in macen baki tabiya ce in baki tabiya ce misali ba yahudiya ce ko wani sariya a nan cewa an ne yana iya zauwa domin yal addinin shi daidai da shi ce kenan kai kuma musulmi an halatta maka cewa kana iya aurenta in baki tabiya ce kenan shi ku kafiri ba ɗan uwanka ba ne ba an gane ko kafiri babu yan uwantaka tsakanin shi da musulmi kenan a nan mutum yana iya shiga tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa ko da kafirin ne bai ya halatta amma dai a takaice tunda ya ce akihi dan uwa wanda yake musulmi kenan bai ya halatta don haka a nan wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa in har mutum ya nemi aure akan haka aka ɗaura auren to aure ne wanda yake ingantacce sai dai yana da laifi abun Allah subhanahu wata'ala akan neman aure da ya akan neman auren ɗan uwansa wannan shine faɗa ta jumhurin malamai Dawud ibn Ali al-Zahiri kuma riwaya ce daga al-Imam Malik su ta suka yi auren buɗa shi za a yi ta suka yi ɓataccen aure ne menene dalili wato a dalilin da yake nuna cewa auren aure ne ingantacce kuma sharaɗin cewa sai in wato an riga an karɓa masa cewa za a bashi kenan haramcin yake shiga amma in ba a karɓa masa ba cewa za a bashi kenan kowa yana iya shiga kamar yadda fatima bintu qais allah ya ƙara mata yadda ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Abu Jaham da Muawiya wato kowanne daga cikin su ya nemi aure na ya zo da zancen aure take neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa shi Muawiya talaka ne ba shi da dukiya ma'ana ba shi da sana'ar da zai rike mace an gane ko ba ana nihi tarin dukiya ba shi aure ba sai kana da dukiya ba in dai kana da halin da za ka riƙe mace to wannan akan iya baka don haka shine a nan ya ce ba inna hu su ulukun lama da lahu ma'ana talaka ne ba shi da dukiya ma'ana ba shi da sana'ar da wato zai iya riƙe mace shi kuma mu'awana abu jahal manzon Allah sai yake cewa fa kana la yadhu asan an atiki ma'ana baya sauke sanda ga barin wuyayen shi ma'ana mutum ne wanda yake mai dukan mace idan ta masa ba daidai ba manzon Allah sai yake mata isharar cewa ki auri usama ma ki auri usama ma anan malamai suka ce kaga anan da shi muawiya da abu wani abu jaham wato sun nemi aurenta kenan anan tunda babu wanda aka karba ma kenan ko su nawa ne suna iya shiga tare da cewa wasu malamai suka ce a tana iya yiwa shi muawiya bai san da cewa abu jaham ya shiga shi ma abu jaham bai san da cewa muawiya ya shiga kuma anan da manzon Allah ya ce ki auri usama nan shawara ce manzon Allah yake bata a'a ba aure bane ba yake nema ma usama shawara ce ke bata ga wanda ya fi dacewa ke aura shine usama a lokacin nan ta bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta auri usama ibn zaid to shine anan kenan yake cewa wala yakhubu ala khidmati akhihi kada wato ya nemi aure akan wato neman auren dan uwansa kenan in har an karba masa an yi alkawarin za a bashi ko ma an zo an yi bai ko ko ma an biya sadaki to bai halatta wani ya shigo to amma tare da cewa don jahiltar addini a yau so da yawa za ka yi suna cewa to ai sadaki ba aure ba ne ba don ka kawo sadaki ai ba aure ba ne ba yau ma in ta samu wani ana iya wannan ana iya tadawa a yi to bai halatta sannan sai ce wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha maza Allah ya ce mace ba ta neman sakin uwarta da ta kafa a mafi ina iha domin ta sauye abin da yake cikin makayinta gaba ɗaya ya zamanto nata ma'anarsa ta farko mace wadda take ajinabiya wadda take waje ka je kana son da ta ce a aini ba na aure ka ba sai in ka saki matarka kidan in kamar wawa ne sai ya kamun farar tushe ya saki abin da yake hannun shi ya ringa faruwar wata ma'ana ta farko ma'ana ta biyu mutumin da yake da mata ɗaya daga ciki kawai ta matsa ta ce sai an saki wanci to manzon Allah ya ce mumina karta ya haka wala tasalul mar'atu kenan anan idan ka wannan ginshi kenan la anan nafiya ce wala tasalul mar'atu ai mace ba ta neman talaka uktiha wato sakin yar uwarta ko kuma ka ce wala tas'alil mar'atu sai ka ɗauki la kenan akan nahiya ce kenan anan an yi kasra kenan litakhallus min intika isakinai asali wala tas'al kenan wala tas'alul mar'atu mace ba ta neman mace mumina ba ta neman dalaka uktiha sakin yar uwarta ba za ta nema cewa a sake yar uwarta kenan ita wadda take waje in dai mumina ce to kada ta nemi cewa ai sai an saki wanci dan ita ta sauye abin da yake cikin makayin kenan mijin ya zama nata na ita kadai ko kuma kenan wanda yake da mace biyu ko uku ko hudu wata ta nemi cewa sai an saki wanci domin kenan abin da yake cikin makayin ta sauye gaba ɗaya ya zama nata maza Allah ya ce mace mumina ba ta haka hadisi ne muttafaqun alaihi malam sai yake cewa na ga al'imamu muslim riwaya la ya sumul muslimu ala saumil muslim wato musulmi baya tayi akan tayin dan uwansa musulmi in dai dan uwanka musulmi ya zo ya taya kaya aka nuna an sayar masa da wannan kaya ko da ciniki bai tabbata ba bai ba da kuɗi aka ba shi kaya to bai halatta ka zo ka taya kenan ba a farkon ta yi ba kenan kamar misali ya riga ya taya nawa za ka sayar min ya ce to ba da jika biyar ka ce to bari in tsaya bari in gani ko kuma ka nuna ka amince akan biyar inda zai sayar maka amma ba ka riga ba ka ba shi kuɗi ya baka kaya to anan bai ya halatta wani ya zo ya taya wannan kaya shi ne ya ce la ya sumul muslimu ko kuma ka ce la ya sumil muslimu la ya sumil muslimu kada musulmi ya yi ta yi ala saumil muslim wato akan tayin dan uwansa musulmi kenan in har ya taya kaya an nuna an sallama masa ko da ciniki bai tabbata ba bai riga bai ba da kuɗi ya karbi kaya to bai ya halatta wani ya zo ya taya wannan kaya a nan kenan cinikin da ya fita shine wanda ake kiran shi bai'ul muzayada ciniki wanda yake na wantare shi ciniki na wantare halaka ne shari'a ta halattar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da as-Sunanul Arba'a wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hilsan wa qadahan manzon Allah ya sayar da wato wani tafi in aka ce alhils shine wato abin shimfiɗa kenan kamar tafi da ake shimfiɗa shi da tabarma da sauransu kuma hils ana ba shi ma'anar mashin kuɗi wanda ake ɗorawa akan raƙumi kafin a ɗora sirri shine da wato wani akushi kenan wani tafi ne kilishi ne da akushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga yake cewa wa zai saya man yashtari hadha hadal hirsa wal qada manzo Allah ya ce wa zai sayi wannan kilishin wato da wannan akushin wani daga cikin jama'a sai ya ce ya rasulullahi na saya dirhami daya ya ce akuzuhuma bi dirham na sayi su dirhami daya manzo Allah sai ya ce man yazidu ala dirham wa zai kara akan wannan dirhamin wani sai ya ce na sayi su dirhami biyu manzo Allah sai ya sayar ma wanda ya saya dirhami biyu wannan yana tabbatar da halaccin ciniki na wantare shine bai'ul muzayada wanda in an zo kayan wantare daga ake wa zai saya kaza wani ya ce ya saya shi ka goma wani ya ce ya saya sha biyu wani ya ce ya saya sha biyar wani ya ce ya saya ashirin in ba a samu ba wanda ya dada akan ashirin din kenan shi wanda yake mai shika ashirin shi ake sayar ma kamar yadda yau farashi ne ake yi sai kowa ya rubuta misali na saya kaza kenan kowa takarda ce kawa a goyi cikin ambulan wannan ya ce ya saya shi ka goma wannan in aka buɗa a ga wanda farashin shine karshe babu wanda yake da farashi sama da nashi sai a sayar masa ta wannan duka ba laifi akan haka wata hikima ce kenan ta daban wanda ana iya yi kin na cewa a fili wannan nawa kuka saya wannan ya ce ya saya kaza wannan ya ce ya saya kaza wannan ya ce ya kara kenan a ga wanda ya yi farashi wanda babu sama da nashi sai a sayar masa in ma in an yi a sirrance kenan kowa ya rubuta ga iya abin da ya saya sai a buɗa a gani wanda ba a samu ba farashi sama da nashi sai a sayar masa to wannan shine ake kiran shi kenan bai'ul muzayada shi wannan kenan ya fita daga cikin wannan hani na cewa la yasumil muslimu ala saumi akihi kamar yadda yake zawa wa la yasumul muslimu ala saumi akihi sannan hadisi na gaba hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man farraqa baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta farraq Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyama ubangiji zai raba tsakanin shi da masoyan shi a ranar kiyama ga haka wannan hadisi dalili ne akan cewa ta bangaren ciniki in za a sayar da bayi baiwa da ɗanta to wannan ba a raba su an gane ko a tare za a sayar da su shine malam yake cewa al-imamu ahmad shi ya rawaito hadisin al'imamu tirmizi da alhakimun mai saburi sun inganta hadisin sai dai akwai ta cewa a sanadinsa don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin hadisin yana da wanda zai iya zame masa shaida shine wanda kenan ya kunshi ma'anarsa hadisin ubada ibn samit wanda mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a raba tsakanin uwa da ɗanta in za a sayar sai aka ce masa a wani lokaci ne za a iya raba tsakaninsu sai ce hata ya bulugal gulam wata hibar jariya in yaro ne namiji sai ya yi mafalki sai ya balaga in yarinya ce kenan sai in ta yi al'ada kenan in sun balaga ana iya rabawa a wannan lokaci amma kafin su balaga ba a raba tsakanin uwa da ɗa kuma wannan ba ta fuskar ciniki ba malamai suka ce ta ɓangaren kowace fuska in dai mulkin zai iya fitarwa ko ta ɓangaren kyauta ba za ka ba da kyautar baiwa wato ka raba ta tsakaninta da ɗanta ko ɗiyarta sai dai ka haɗa su gaba ɗaya ka bada to haka ɓangaren sayarwa kamar yadda malam ya zo da wannan hadisi a wannan babi kenan irin wannan ciniki shi ma ciniki ne wanda yake ɓatacci kenan in an sayar da baiwa an raba ta tsakaninta da ɗanta ko ɗiyarta to wannan ciniki ne ɓatacci domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kashe da caye duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta to Allah zai raba tsakanin shi da duk masoyan shi a ranar kiyama aljaza'u min jinsil amal yanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta kenan shi ma masoyan shi Allah zai raba tsakanin shi da su a ranar kiyama sannan hadisi na gaba hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in sayar da wasu bayi guda biyu ‘yan uwan juna ne fabi'itu huma sai na je na sayar da su fafarraktu baina huma na raba tsakaninsu daban-daban na sayar da su fa zakartu zalika da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na zo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa na sayar da su kuma daban-daban na sayar da su fa qala sai manzon Allah ya ce da ni adrik huma maza je ka ka bu baya tarda su farta jidi kuma maza Allah ya ce dawo da su ta da wannan ciniki wala ta biyu kuma illa jami'a maza Allah ya ce karka sayar da su sai dai tare gaba ɗaya kenan za ka sayar da su wannan yana tabbatar da hatta da yan uwan juna kenan baya halatta a sayar da su kamar misali bayi ne wa da kane ko kuma kasancewar yan maza biyu suke ko abin da ya kama da haka ma'ana akwai wani zumunta tsakaninsu to wannan ba a raba su su ma in za a sayar da su kenan tare ake sayar da su shine anan manzo Allah ya ce ma Aliyu maza ya bi baye je ya dawo da su ya tada wannan ciniki kenan kar ya sayar da su sai tare al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi marwaitan hadisin amintattu ne don haka Ibn Kuzaima da Ibn al-Jarud da Ibn Hibban da al-Hakim da al-Imam Tabrani da Ibn al-Qattan gaba ɗayan su sun inganta wannan hadisi a takaice shi ma hadisi ne sahihi kenan abun bai takaita ba tsakanin uwa da ɗanta kenan hatta da yan uwan juna ba a raba su a wajen sayarwa in an yi haka ciniki ne ɓatacce dole a tada shi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك